جيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شد هدق وتا شدا شكرتا 1432 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da shida ga watan shida shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa yau da ikon Allah madaukin sarki za mu tashi ne akan aya ta arba'in da uku ko yawwa kuma wannan shine darasi din na arba'in da uku malam bismillah darasi ok ko goma sha kawai ko goma sha nawa sha hudu ko tayyib darasi na goma sha hudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka ba da gaskiya da shi la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kalmar maye anan ana nufin maye na shan giya a bisa ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri Allah musu rahama hadisi ya tabbata riwayar abu dawuda da imamu tirmidhi da sauran malaman hadisi sababin saukan wannan aya shine wannan sahabi sananne abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya shirya abinci wa sahabbai a lokacin ba a haramta shan giya ba a lokacin ba a haramta shan giya ba ya shirya musu abinci bisa ga al'ada ta larabawa daman cikin karamcinsa mutum yakan tanadi abinci ya gayyace abokanansa ko yan uwansa lokaci bayan lokaci abinda da ni da kai ba mu fiye yawan yi ba a nan amma ɗabi'a ce mai kyau mutum ya shirya abinci wa yan uwansa abokanansa makota haka kamar ranar juma'a bayan juma'a ce ina gayyatan ku gidana ku zo mu ci abinci haka kawai kuma a ci abinci a yi zumunci kawai a tafi to ya yi musu wannan a cikin abincin da ya tanda musu akwai giya suka zo suka ci abinci suka sha giya suka goshi saboda lokacin ba a haramta ta ba har sai da magariba ma ta yi da magariba ta yi za su yi sallah faƙaddamu rajulan sai suka gabatar da wani mutum a cikinsu don ya yi musulmanci da ya zo sallah tun da an ci an ƙoshi an yi maye an yi nanak sai ta kaita mu sallar ya jawo kuliya ayyuhal kafirun to ka san ita giya yadda take lamarinta sai dai abin sai dai hankali kawai da ya zo ya jawo kuliya ayyuhal kafirun sai ya karanta ta ba yadda Allah ya ce a karanta ta ba ya ce kuliya ayyuhal kafirun sai ce a'budu ma ta'budun duka har ya kai ta ƙarshe duk inda lalala ɗin nan take a cikin ƙuliya sai share ta giya ce ta share ta shi gani yake yi a seti yake a lokacin ba wanda ma fi shi wato daidai a lokacin shi yadda yake gani ya karanta musu ƙuliya duk ya share wannan lala ɗin shikenan ya ce ƙuliya ilu kafirun abudu mata bidun mata abudu ya ku kafirai ina bauta abinda kuke bautawa wala antum abiduna ma abudu sai ce wa antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abattum sai ce wa ana abidun ma abattum wala antum abiduna sai sake cewa antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadi ka gaba daya canza lissafin to haka yi karanta mu sura har ya dire ta je karshe ba mamaki kamar yadda na gaya muku cikin ana ruwaitowa ko dai isar ko hajjaj ko waninsa hajjaj ibn yusuf wata rana ya zo mutane sallah ya sha giya ya koshi tabi'i ne tunda yana shan giya asubahi ce sai musu raka a hudu cip cip ya yi sallama ya juwo ya ce ya in kara muku azidukum ko dai abla dan mas'ud ina jin ko abla dan dan umar sai wani daga cikin sai yake cewa ma zilla fi ziyada ya amiral mu'minin ai ba mu gushe ba muna cikin ƙari ai ka dade kana ƙara mana sallar da ka ninka mana ita haka ya zuba musu ita to mai shan giya lissafin sandaban ne to wannan din ya faru ya share dukkan lalaɗin gaba ki da sai Allah saukar da ya ayi wallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara daga yau ku daina kusantan sallah alhali kuna maye fa kanu yashanibuna sun kasance suna nisantar wato maye fi auqatis sala a lokacin wato yin sallah Allah ce kar ku yi wannan hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san abin da kuke faɗa to wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayani akan haramcin shan giya dan daman Allah ya haramta giya ne ba mataki na farko gaba ɗaya ba sai da aka bi wato mataki mataki kashe uku matakin farko Allah ya saukar da ya salunaka anil khamri والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما سي سي سي الله تبارك وتعالى yake cewa ita giya a farko kenan saboda mutane sun saba da ita hikimar ubangiji kuma bai hana bai hana su gaba ɗaya lokaci guda ba anan ne malamai suke cewa idan mutum ya saba da wani abu na barna to karka ce wai dole dare ɗaya lokaci ɗaya sai ya daina a kai kokari ka sa ya rika ragewa mashayin taba ne yana shan wiwi ne an ji yana shan giya ne yana zina ne yana luwaɗi to sai ka samu dai ya dan fara daina luwaɗin yana ta zina yana shan giya yana shan taba karka yi mai magana akan shan giya shan taba ka samu dai ya gama luwaɗin sannan kuma in ya daina luwaɗi sai ka dawo mai kuma kan zina sannan in ya daina kuma sai ka ce to ya magana giya kuma idan ka samu Allah ya taimake ka daina shan giya kuma sai ka dawo to ya labarin shan wiwi kuma ita ma fa duka diddikan wajja ce Allah ya taimake ka sai a dawo kan wiwi kuma amma mutum yana luwaɗi yana shan giya yana yana wannan ka dawo kana kokarin wai raba shi da shan taba ka gama shi da wancan ya sa ya kammala wancan ya daina ai shi yafi ko yawwa to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa dangane da giya din fihi ma ismun kabirun akwai giya da caca akwai laifi mai girman gaske to amma sai ce wa manafi'ul linnas akwai dan amfani kuma ga mutane eh tunda suna suna dan sha mutum ya ji kamar shi sarki ne kaji an ce duk wanda ya sha giya je yake to ko sarkin garin su ma bayan sa yake ware da gaske in dai mutum ya sha ta sai mai karo to gani yake fa kowa a bayan sa yake Ah, to mai shan giya fa rami ma in ya zo ketara shi ba dan karamin rami ne sai ya dauke shi babban awo aka sai ga ya yi sufa zai tsallaka shi saboda haka haka aka abar take sa shi shi daban ne wani lokacin kuma sai mai da karami babba ranar da wani bawan Allah yake ba da labarin bai san wani mutum yana shan giya ba ashe yana shan giya ya ce shi ya zo kantinsa ya zo zai sai kaya sun saba sun zo yana sas ya ina gajiya lafiya kalau ya miƙa masa hannu a gaisuwa ta sunna ya ce ranar ya je ya sai kaya a shagonsa ashe mashayin giya ne bai sani ba to ya zo ranar a daidai ya sha ya ƙoshi da ya zo za su gaisa da ya sai kaya sai ya ƙi ba shi kayan ya ce mai kwamon mana ce a bari dai in raka ka isha kamar ya ka raka ni wallahi sai da ya fito da shi wajen kantin ya dan raka shi kuma da ya zo sai ya tsuguna kawai ya daga mai gaisuwa ina kwana a tsugune ina gajiya lafiya ya zo miƙa masa kayan kuma ya durƙusa ya miƙa masa sai yake tambaya sai aka ce ai yau a bare sha to tana da illa to Allah da hikimarsa da yazo sai ya haramta musu ita ba kai tsaye ba fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas amma wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima to haka dai mutane suka ci gaba da shan giya suna dan ragewa wasu suna ce a to tunda dai laifinta ma yafi yafi yafi amfaninta mu mun daina wasu kuma suka ce a'a tunda dai Allah ya ce wa manafi'ul linnas za mu ci gaba da sha to sai aya ta biyu ita ce wannan aya ta mu ta yau Allah ya saukar da ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya kwanda kuka yi imani kada ku kusanci ainihin sallah za ku yi tambatukar kuna cikin maye kamar idan ka lura da wannan aya tana nuna mana in za a yi sallah kana sha giya to sauran lokuta ba a iya sha ko ko ba ka bane to wannan aya ta bi kenan to ta karshe shine Allah ya saukar da innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashanibu Allah tabaraka ta'ala ce da giya da caca da mutane suke yi duk wannan barna ne kuma kazanta ce kuma aikin shedan ne fashanibu ku nisance shi ku daina to wannan shine shine al'amrul akhir wancan lokacin da Allah ya saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas sayyidina Umar cikin abunan dinsa yayi ta addu'a yana mai roƙon Allah Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ya Allah lamarin giyan nan kai mana bayani mai warkarwa wasu gashi dai bayanin da yi ba a ce mu daina ba ba a ce mu yi ba ya Allah ka bayyana mana bayanin giya ka bayyana mana bayanin giya bayani mai warkarwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fashtanibu to wannan aya ta ce ku kar kusanci sallah alhalin kuna cikin maye sai kun san me kuke faɗa wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu haka ba a kusantan sallah da janaba shine wala junuban wannan nasbun ne alal hal ay la taqrabu as-salata wa antum junub kar ku kusanci sallah kuna da janaba duk wanda yake da janaba kai kusanci sallah kai yace zai sallah ma'ana ba a yin sallah da janaba ba a sallah da janaba kalmar junub ana iya faɗin mace ma junub namiji ma haka kamar ka ce rajulun junub wamra'atun junub ba ka cewa rajulun junub wamra'atun janabatun ba a faɗa kalmar tana iya hawa kan namiji kuma tana iya hawa kan mace haka rijalun junub wa nisa'un junub ko jam'i ko tasniya ko ko ko ko ko ko ko ko alamar a- a- a- alamar wannan mace ce wannan namiji ne muzakkar da kuma mu'annas duk junub ake cewa kalmar aljunub a larabci abinda ake nufi da ita al-bu'd al-bu'd an ce da mai janaba ne aka sa masa sunan junub saboda li'annahu yatajannabu mawadi as-sala saboda yana nisantar wurin sallah ashe sa aka ce da mai janaba janaba kalmar janaba a larabci tana nufin nisanta kai wane yayi janaba wane ya nisanta to ya nisanci me ya nisanci sallah tunda a dadin in mai janaba ne baya kusantar sallah ko ba ka bane yawwa wasu kuma suka ce a limujanabatihi nasa wa bu'dihi anhum saboda yana nisantar mutane saboda iya janaba idan mutum akwai janaba a jikinsa bai so ya shiga cikin me za ga ɗabi'ar ɗan adam in dai yana da janaba za ga baya so ya shiga cikin mutane zai ji kamar dole sai ya je ya fitar da wannan wato janaba ɗin sai ya yi wanka shine Allah ce wala junuban illa abiri sabilin sai dai wato ɗan tafarki mai wucewa kar ku kusanci sallah kuna da janaba kar ku kusanci sallah kuna cikin maye wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu abinda ake nufi da abiri sabil abinda ake nufi wato illa takunu musafirin sai dai in kuna kan tafiya ne to mai tafiya kam yana da dan uzuri wanda yake kan tafiya yana da uzuri kuma bai samu ruwa ba to a nan gurin sai ya taimama kenan mutumin da yana kan tafiya janaba ta kama shi yana so ya sallah to sai ya taimama sai ya zo ya sallah din to shine malamai suka ce wala junuban illa abiri sabin ma'ana illa an yakuna fi safarin wala yajidu ma'an fayusalli bitayammum haka abdullahi dan abbas ya fassara da sa'id ibn Mujah- jubair da mujahid da sauran malamai to a nan gurin da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara sallar ake nufi wasu suka ce a la taqrabu mawdi as-sala kada ku kusanci wurin sallah ba ba wai ma yin sallah ba wurin da ake yin sallah ma kar ku kusance ta ai la taqrabu al-masajida wa antum junub kar ku kusanci masallatai sai dai in kuna da janaba sai dai in abiri sabil in shudewa za ku yi kamar mutum yana janaba daga wancan kofar zai iya zuwa ya wuce haka ya wuce ta cikin masallaci ko kuma ya wuce ta ainihin gindin masallaci illa an takunu mujtazina kenan fihi lil khuruj minhu ko kuma mutum ya kwanta a masallacin janabar ta kama shi yaya zai yi dole dai bita cikin masallaci ya wuce to shine ana fasara illa abiri sabil din wasu ka ce ba wai matafi ake nufi ba abiri sabil wanda larura ta kama shi da janabar iya cikin masallacin kuma dole ya wuce ta ciki kama wanda yake kwance a cikin wato wato masallaci din sai janaba wato ta kama shi kuma ruwan yana wajen masallaci kaga zai iya wucewa wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud da Sa'id ibn al-Musayyab da Imam Dhahak da Al-Hasan da Ikrima da sauran malaman tafsiri da su Ibrahim an-Nakhai da Imam Az-Zuhri rahmatullahi ala al-jami' duk shine wannan ra'ayin su um, suka ce an wa- wato an samu wasu mutane cikin mutanen Madina Allah musu rahama suna da ƙofofi na gidajensu wanda suna haɗe da masallaci to idan janaba ta kama su ba su da ruwa a inda suke dole sai sun bi ta cikin masallaci su wuce to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wala junuban illa abiri sabil ba a kusantar ma- wurin sallah da janaba sai dai irin ku ku masu larurar wucewa ta cikin masallaci saboda kuna da kofofin gidajenku sun haɗu da masallaci dole ku ku wuce cikin masallaci kawai masallacin zai zama hanya ne a gare su misali daɗin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar irin waɗannan kofofin da ka gani wannan kofar sai ga a- a- a- in in ta bulla za ta shiga ta gidan wani can ma haka can ma haka can ma haka kowane sahabi sai rinka bullowa ta kofa ta kofarsa to shine har ma manzo Allah ta yake cewa suddu kulla khawqatin illa khawqata Abi Bakr duk wata kofa da take bullowa mana daga gidan wani ta shigo mana masallaci ku toshe ta amma ku bar kofar Abubakar shi ya rinka shigowa wannan hadisin sai ake kawo shi wajen falalar sayyidina Abubakar to mu anan mun kawo shi ne dai dan mu tabbatar da cewa ashe daɗin ƙofofin sahabbai suna haɗe da ina da masallaci to wanda ƙofar gidansa take haɗe da masallaci kuma janaba ya kama shi a gidansa kuma babu ruwa a gidansa ina ce dole sai ya bi cikin masallaci in wuce to shine fasarar illa abiri sabilin kenan yanzu anan mun samu fasarar illa abiri sabilin fasara guda nawa guda biyu illa abiri sabilin sai in matafi mutum yana kan tafiya ne wato wato janaba ta kama shi bai da ruwa illa abiri sabilas falyatayammam waliyamshi waliyadhhab ila almasjid walyusalli sai ya taimama ya je masallaci ya salla shi an mai rahusa fassara ta biyu illa abiri sabilin sai dai in wanda larura ta sa zai gitta ta cikin masallaci saboda kofar gidan shi tana da alaka da masallaci ko kwanciya ya kama shi a masallaci to idan har haka ne fato muna da matsala kenan ana ka san matsalar ita ce to yanzu sai mu tattauna akan to me hukuncin mai janaba shiga masallaci mai janaba zai iya shiga masallaci ko bai zai shiga masallaci ba to an ce kafiri ma yana iya shiga inda larura ai ko inda larura bukata ta sa ba yanda za a yi kafiri zai iya shiga masallaci me dalili suka ce ga manzo Allah wata ran ya kamo wani bawa a ya kamo shi dan kai ma ba ma bawa ba wata rana annabi yana yin sallah sai shaidan yake bujiro masa yana neman ya bata mai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya cafke shi kun ji ko ya cafke shi ya ce na kama shi zan ɗaure shi a ɗaya daga cikin filas na masallaci ya ce da na cafke shi na shaƙe shi har sai da miyau na bakin sai taba min hannuna na yi niyyar in ɗaure shi a nan masallaci har yaran madina washe gari su wayi gari su zo su gan shi su jajjefe shi da dutse to amma sai na tuna da addu'a dan uwana Suleiman sai na tuna da addu'a dan uwana Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di annabi Suleiman ne ya addu'a ce ya Allah ka bani mulkin da ba za ka ba wani dan adam bayan ni ba to cikin mulkin da Allah ya ba wa Suleimanu to yi Allah ya ba shi damar sarrafa aljanu in suka masa laifi yakan kira su ya ba su kashi shaidanu aljanu ba shi yana ganin su kuma yana iya kiran su ya ladabtar da su cikin mulkin da Allah ya ba wa annabi Suleiman yana iya magana da tururuwa يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون yana magana da tsuntsaye ga huda-huda nan ko ba ka bane yace yace yace yace wannan alhuda-hudan mun neme shi ba mu gan shi ba ina yaje law azibannahu azaban shadidan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يشي لو عذبنه عذابا شديدا زن يمي عذابا ميرددي أو لا أذبحنه كون ينكيشي أو لا يأتيني بسلطان مبين كوي زومن ده wani dalili mabayyani wannan tsuntsu ne fa alhuda huda ashe ya samu mulki tasarrufi da tsuntsu to cikin mulkin da Allah ya bashi ne ya iya sarrafa aljanna to shine annabi Muhammad ya ce kan na shiga cikin mulkin sa sai na suke aljanna to nan ne malamai suke cewa to in dai har annabi ya ce zai daure shi a cikin masallaci ai kaga shedani ne kafiri ne kenan ya halatta kafiri ya shiga masallaci abu ya dai ya dan yi nisa ko wani zai ce to ai bai daure shin ba ko ko ba ka bane bai daure shin ba sai kuma wani ya ce ma to ai ya ce da yayi niyyar ki daure shi da bai halatta daure shi a masallaci ba zai ce a daure shi a masallaci da bai halatta ya shiga masallaci ba zai ce zai daure shi a masallaci kuma kan yi yaƙi a zo da su a bayi a daddaure su ko a ajiye su a masallaci alayi hal menene hukuncin mai janaba ya shiga masallaci wasu malaman suka ce ya halatta alal itlaq me dalili suka ce innal mu'mina la yanjus annabi ya ce mumini ba najasa hadisin abu huraira hadisi ingantacce wata rana hadisin sai bukhari da muslim sai na abu huraira ya fito suna gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna dan labari haka sai annabi ya shagaltu yana magana sauran sahabbai kai abu huraira sai ka janye jikinka sai manzo Allah ya neme shi neme shi duba ya ga bai gan shi ba sai ce kai ina kake muna tare da kai sai na gaban ganka ba sai shi ya manzo Allah ai ina da janaba ne sai na je na yi wanka na dawo sai ce subhanallah innal mu'min la yanjus ai mu'mini baya zaman tuwa najisa idan har ya halatta ya rike manzan Allah su gaisa da manzan Allah to a ce bai shiga masallaci ba ai zai iya shiga masallaci wannan shine ra'ayin su Hassan al-Basri da su Malik da su Shafi'i Allah musu rahama wasu kuma suka ce alal itlaq haramun ne mamnu'a duk wanda yake da janaba bai shiga masallaci me me dalili suka ce wannan ayar wala junuban illa abiri sabilin wannan abiri sabilin din masu larura ne da ba yanda za su yi dole su wuce amma wanda bai da larura fa ba zai shiga ba ba zai shiga ba an gane wannan ko to wasu kuma suka ce kaga in kana janaba za ka wuce cikin masallaci ko kana so ka shiga yi taimama kurin ka shiga yi taimama ka shiga yi taimama ka shiga to zama ba a ciki kamar misali mai itikafi kuma yana janaba ya zauna a masallaci ya halatta bai halatta ba a da yawa daga cikin malamai sun tafi akan hana wannan kamar yadda aka roto daga nana aisha a Allah ya mata rahama a cikin hadisin da malamai suka ruwaito shi wa illa annahu mutakallamu fi hadisin abi daud cewa manzo Allah ya ce wajhihu hadhihi albuyut anil masajid anil masjid فإني لا أحل المسجد لحائد ولا جنب ku juyar da waɗannan fuskokin gidaje daga masallaci ni fa ba na halattawa mai janaba ya rinka shiga mu masallaci wai haka annabi ya ce amma hadisin da'ifi ne za'afahu al-sheikh al-albani rahmatullahi alaihi rahmatul wasi'a kamar yadda ya cikin as-samarul mustataf fi fiqh sunnati wal kitab da kuma irwaul ghalil imam ahmad shi a mazhabarsa ya halatta mai janaba ma zai iya zama a cikin masallaci din me dalili yace to hadisin da aka ce kar inni la uhillu al masjida li junub wala haid da'if hadisin ma da ya hana mai janaba ya shiga masallacin da'ifi ne an gane ko da aka ce a ciki akwai riwayar majhul rawi wanda yake majhul ne rawi ne wanda yake majhul ne to zance mafi inganci dai abinda malamai suka firin jayarwa ulama ul hadith almadisun ba laifi wanda yake da nalama zai iya shiga masallaci in bukatar haka ta kama idan yayi haka din bai yi haramun ba amma abin da yafi kyau ya je ya tsaftace jikinsa din kafin ya shiga masallaci amma da zai shiga bai laifi ba to dawa fifa ya halatta bai halatta mai janaba ya dawa fi ba kamar yadda kuma bai halatta ya sallah ba to wasu ma sun ce karatun qur'ani ma bai zai karanta ba haka wasu suka ce ya daga qur'ani ya karanta ba zai karanta ba illal juz'a min sai dai wani bangare wani misalin wani bangare izu daya zai iya dauka ya karanta ko mai neman karatu mai neman koyon karatu duk dai sun dogara ne da irin waɗannan hadisan to amma malamai suka ce mafi inganci shine mai janaba idan bukata ta sa ya kama qur'ani zai iya kamawa me dalili hadisin da ya hana kada a taba qur'anin da janaba hadisin bai inganta ba kun fahimta da bukata za ta sa da bukata za ta sa ya kama din zai iya kama kamar misalin mace mai al'ada abin da ya fi kyau ya fi dacewa kar ta taba alkur'ani a cikin wannan yanayi sai ta yi wanka ta yi tsarki amma da bukata za ta sa tana da bukatar ta karanta qur'anin kuma bata haddace ba ya halatta ta dauka ta karanta me dalili dalilin da ya hana din bai inganta ba لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ko da shi ake kafa hujja wannan almutahharun din ba mala'ika bane ba ba ba mutane ake nufi mala'iku ake nufi kuma la yamassuhu الضمير هنا يرجع الى الى الى ايه الى لوح المحفوظ ba qur'ani ake nufi ba lauhul mahfuz ake magana akai ko ba ka bane yawa da ya Allah ce tanzilun min rabbil alamin lauhul mahfuz ne la ya masu ila mutahharuna ba ma saba shi sai mala'iku al mutahharun amma ba qur'ani ne ake nufi ba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa Allah ya musu rahama to Allah ganar da mu alhamdulillah da haka idan janaba ta kama mutum abinda zai shine zai yi wanka ko ko ba ka bane zai yi wanka wankan janaba ko yin wanka yana wajaba ne ga ga dan adam ga abubuwa kamar haka ko dai ya fidda mani ya yi janaba ko kuma ya sadu da mace duk wanda ya fitar da mani a matsayinsa na baligi balagagge to zai wanka ko kuma idan mutum ya sadu da mace da a farkon musulunci in an sadu da mace sai an fitar da mani ba da sai an yi inzali da mutum zai sadu da mace bai yi inzali ba zai wanka ba da a farkon musulunci saboda hadisin alma'u min alma to sai kuma daga baya aka shar'anta cewa koda koda baka yi inzali ba inda ka sadu mace sai kai wanka shine iltiqawul khitanani haduwar kaciya guda biyu kawai da zarar an sadu da mace shikenan wanka ya waje ba maghibu alhashafa fil farji kenan wa in lam yunzil to wannan kenan wa in kuntum marda Allah ya ce idan kun kasance marda marasa lafiya marda din nan jami ne na marid ko ba ka bane yawa mara lafiya wanda ba yi da ikon taɓa ruwa kenan wa in kuntum marda au ala safarin ko ku kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ko mutum ɗaya daga cikin ku ya dawo daga bayan gida shine al-gha'it ko aw lamastumun nisaa ko ko kuka shafu mata shine lamastumun nisaa wata qira'a lamastumun nisaa lamastum ko lamastumun nisaa duk akwai kirawoyi akan wannan malamai sun yi saɓani da me ake nufi da allamsu a nan gurin wasu suka ce allamsu aljima aljima idan kun sadu da mata shine aula mastumun nisa haka abdullahi dan abbas ya faɗa da imamu hassan da mujahid da qatada wato an yi kinaya ne jima'i ake nufi sai aka yi kinaya kuma li'anna aljima'a la yahsulu illa bil lams a iya yin jima'i ne ba a shafi mace ba ba zai taɓa yiwa ba dole sai an shafi mace to sai kuka yi dai daga cikin wannan falamta jidu ma an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama ku je ku ku yi taimama ai uksudu sa'idan tayyiban ku samu turaban tahiran nazifa ƙasa mai tsarki sai ku je ku yi taimama da ita dan as-sa'id a nan abin da ake nufi shine a turab to idan kun lura da ayar yanzu ta ɗauko mu ta kawo mana wasu hukunce hukunce kuma shine mun gama da wancan matsalar yanzu mun shiga matsalar wato rashin lafiya rashin lafiya takan hana mutum ya taɓa ruwa idan rashin lafiya ta samu mutum ya halatta garuwa ɗin tunda bayi da lafiya ya yi taimama taimaman nan kuma yadda ake yin ta cikin sauƙi ne kamar da hadisin bukhari ya tabbatar kuma da ƙur'ani ma ya tabbatar za ka buga hannunka bugawa ɗaya haka kawai wannan tafin hannunka za ka buga shi a ƙasa bugawa ana ana nufin shafawa ba wai ana nufin haka ba kamar wani ya zo zai ce ma sai kaf ba haka ake nufi ba darba ɗin ana nufin shafawa nan babu ga amfanin bugawa ka- me za ka buga to da bugawa da shafawa duk dai ƙasa za ka taba to za ka ɗora hannunka a ƙar haka guda biyu sai kuma ka yi haka ka karkaɗe su in ka ga dama ka yi haka me amfanin haka ɗin ko ka ɗebo tsakuwa ta kwarkwani ko tsinke ko wani abu makamancin wannan ko wani hamful abu da zai iya cutar da kai ka karkaɗe shi in ka ga dama kuma karka yi haka sai ka yi haka ka hure ka taba kuma ka me ka hure kun fahimci wannan yawwa sai ka shafi hannunka zuwa ina wuya iya nan kawai sai ka shafi fuska shikenan hadisi ya zo da'if cewa sai ka shafo hannun an fahimta gwiwan hannu ko kuma ba shafar ƙasa ɗaya ba ne a tayammumu darbatani kamar yadda hadisin ya zo darbatun lilwaci wa darbatun lilyadaini bugu ɗaya na fuska ne in ka buga haka sai ka shafi fuska in ka sake bugawa ka shafi hannu kun fahimci wannan yawwa to anan dai wannan wankewa iya nan ɗin shi ya ɗauke nauyin wannan da haka idan ka zo za ka buga bugawa ɗaya sai ka karkade idan ka karkade ka shafe fuskarka ko ka shafe hannunka abin da ya bukata fuska da hannu kawai kuma hannun iya wuya shine abin da ya tabbata a hadisin annabi ingantacce za mu zo kan shi insha Allah ta'ala jabir dan abdullahi yake cewa mun fita kan tafiya da da da da, da mu da wasu sahabbai sai wani daga cikin mu aka jefe shi da dutse sai aka yi masa rutsi kansa i fashi har sai da ya fasa masa kai dutsen abin mamaki malam wa wannan daren muna kan tafiya bawan Allah malam sai kuma ya mafarki gauraye ne tuzurai ne sai mafarki to da ya mafarki washe gari sai yake tambayan abokanansa da Allah akwai wani dan sauki-sauki ne da kuka samu a shari'a zan iya yin taimama ni ba gaskiya ina da matsala don kaina a fashe yake in nayi wanka ruwa zai iya shiga cikin kaina saboda dutsen ya fasa masa kai har wannan kokon kan ya fashe hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum akwai wani sauki da za ku iya sama mun dan na taimama suka ce ina la najidu laka rukhsa ai ba wata rahusa malam wa anta taqdiru ala alma matakar ga ruwa nan kana da iko akan amfani da ruwa wallahi wannan mutumin saboda bin addini malam da tsoron Allah ya je ɗebi ruwa ya shiga ban ɗaki ya kama wanka yana gama wankan nan ya mutu to ruwan ne malam ya ta ruwa cikin mai ya zo dole zai wanke kanshi to an ce shari'a kuma an ce sai an yi wanka tunda ya tambayi yan uwansa yaya akwai sauki suka ce ba sauki yayi wanka ya mutu jabir ya ce yayin da muka na gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam muka akbarnahu bidhalik muka bashi labari manzo Allah ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya wadaran su sun kashe shi Allah ya wadaran su ala sa'alu idan lam ya'lamu me yasa ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba ya za ku je ku bada fatawa akan bata fa inna ma shifa'u li'i su'al manzo Allah ya ce ai maganin wanda yake jahili da bai san abu ba yayi tambaya inna ma kana yakfihi an yatayammam ai tunda ya samu matsala an fasa masa kai ai yayi taimama kawai wa ya'sira aw ya'siba ala jurhi jurhihi khurqa khirqa manzo Allah ya ce ya nade summa ya sa akan ciwon nasa kurum ya lullube ثم يمسه عليها ويغسل سائر جسده جسده yayi wanka ya wanke sauran jikin amma gurin da yake ciwon ya sa tsumma ya toshe wurin ba sai ya sa masa ruwa ba ko kuma idan ma ba zai iya amfani da ruwan ba ya taimama ma gaba ɗaya kawai haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama to wannan hadisin da'ifi ne haka wasu malamai suka za'afa shi daga cikinsu akwai malam albani allah ya masa rahama hadisin abu dawud ne daga jabir a cikin riwayar akwai zubair daga wani da ake ce da shi khuraik khuraik musaggar ne maula ne na aisha wannan mutumin layyinul hadis ne mutum ne mai rauni wasu suka ce isnadinsa munqati ne to amma a cikin almishka sai shi mal albani ce hadisin zai iya tashi ya zamanto matsayin mai hasanun da gairihi hasanun da gairihi hasan ne ta dalilin taimakon wato waninsa a cikin littafinsa a samarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab yace hadisun sabitun bi hadhihi al mutaba'at hadisin zai iya samun goyon baya da mutaba'o'i ta wasu hanyoyi ya yi karfi hadisin da ya yi wa malbihi za a yin aiki da shi a nan abin da ya dame ni shine ashe yana da kyau idan mutum yana da jahilci ya tambaya sannan kuma wanda zai bada fatawa kada ya bada fatawa akan rashin sani wanda ya san bai da ilimi kada ya bada fatawa don zaka je ka kashe wani wata rana ko ba haka bane ba ba na manta ina jin shekarar ko 2001 ko 2002 dai muna aikin hajji lokacin muna ɗalibai a jami'a ta madina wasu malamai da aka ɗauka suka je aikin hajji daga nan garin irin wanda ake ɗauka a gwamnati su je irin masu bita ɗin nan ya je ya samu wasu mata yana musu wa'azi to ka san abu ne na siyasa kowane ɗan siyasa malamin da ya ga ya yi shi shi yake yin sa shi zai ɗauka ya bashi kujera ya ce je ka ko ba ka bane ya cancanta bai cancanta ba ba matsala ce ta cancanta ba matsala ce ta jam'iyya wannan malamin da ya je a cikin wa'azukansa da ya samu taron mata sai wata mace ta tambaye shi ke cewa ita fa tana da matsala gashi yanzu har an zo mina tun da aka zo ita ma jinin al'ada take sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ai baki da haji wallahi malam ni da ita mata take gaya mu fatawa akai bayan ya zo ne Allah ya taimake su mu ma muka dan kewayo za mu yi namu wa'azin na fi sabilillahi ko ba gaba ne wallahi malam tana ta kuka tana ta kuka sauran sauran mata suna cewa tab Allah ya mana arziki ashe mutum ya yi labar hajji shi haka ya bada fatawa ka san me ba laifin shi bane laifin wanda ya kawo shi ne kawai wai su mutanen mu wanda yake rike carbi shine malami in mutum yana daura ma rawani yana zuwa gurin ka yana yiwa excellency yana gaishe ka saka dauka shine aka nan kalla shine malami da yawa akwai mutanen da wallahi sun daura rauna ne tsumma ne kurum suka rataya amma wala ba abin da suka sani da gangan mutum sai ya rike carbi ya mai da kansa malami to ka je ka dauki mutum bai cancanta ka kai shi ya je ya ba su wannan fatawa ta halaka to yanzu kaga wannan ai masifa iya masifa to sai da daga baya muka ta musu bayani mun dade muna musu bayani ba kafin su gamsu sai da muka musu kissan na Aisha ita ma in the same case ya same ta dan ita damuwa ba ta ita ma ta zo cewa manzo Allah gashi nan jini ya zo mun ma manzo Allah ce ki hakuri Aisha wannan hada shay'un katabahu Allah ala banati Adam wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan matan yan Adam gaba daya if'ali ma yaf'alul hajj ghayra Allah tatufi bil bait ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa kudin dawafi ne ba za ki ba ko miki dawafi ne ba za ki ba hatta tathuri sai kin yi tsarki hatta tathuri sai kin yi mai sai kin tsarki da haka ke ma bayan Allah ki duk aikin hajji da ake yi komai dawafi ne ba za ki ba sai ki jira yayin da kika yi tsarki sai ki dawafi aikin hajjin ki ya zama daidai da na yan uwanki to ashe kaga tun da din akwai yan dagaji kenan tun da to akwai bukatar malam in zaka tambayi abin nan wa yas'al al ulama Allah ji kan mai ahalari wa yas'al al ulama in zaka tambaya ka tambayi malamai to ban sani ba me ya faɗa ne a gaba waɗanne irin malamai mai ahalari yace ka tambaya yace ka tambayi malamai masu koyi da sunnar manzon Allah ahlus sunna zaka tambaya ashe shi ma sunna ne ka gani ka ku in za ka tam Allah ji Allah saka da alheri mai alheri in za ka yi fatawa mata in za ku yi fatawa ku tambayi ahlus sunna to bari ku ji ahlus sunna ma fa mataki mataki ne yawa ai kwarai da gaske akwai muna ahlus sunna akwai wanda ya shiga ya biri bibi ne kurum eh malami ne amma dan 50-50 ne kwarai da gaske muna suna muna bida ta wani wani wani kabila ce ya ce muna sallah muna kafiri wai ma'ana in ya ga dama zai sallah in ya ga dama bai zai sallah ba to akwai masu raba kafa yau in an zo harkar bida suna nan dumu-dumu amma in an zo cikin ahlus sunna zaga da su ake komai amma in an hadu da yan bid'a kuma yana dacewa a malam seti muke so wanda yake kaifi daya gabar gabar yamma yamma in kudu kai can kai arewa kai arewa amma yau kana can gobe kana nan a ai mutane ne na abu na dole sai ka dan raba kafa su kansu din su ma dai su san kaza kaza su san kaza kaza kai da kake musu wa'azi su gane bid'a ba daidai bane saba annabi ne to kai da kake ya kamata ka hana su bid'a kuma an zo da kai ake yin bid'a wani malamin bid'a kwana kwanan nan a wata jiha nan wani gwamna matarsa ta haihu ina jin na taɓa ku labari matar shi ta haihu matar gwamna ce ta haihu aka zo ana ana bikin sunan dan dan aka kashe miliyoyin kudi aka gayyato malamai wai suna sunan dan fa da aka haifa a gidan sarkin garin za a yi kuma abokanan gwamna suka zo kwamishinoni ministoci aka aika invitation ga malamai don an gayyace su taron suna kaji ko da ya zo gayya shi gwamna ya gayyato da sunna din da yan sunnan da yan bid'a da yan gargajiya da cikin da su damun kowa ma nasu ne to su ma 'yan sunan waɗanda ba su da seti sai suka je taron sai wani babban malamin ɗarika a gurin ya tashi ya ce to alhamdulillah ya yi godiya ya ce ni wa'azina zan fara ne akan malamai yau tukuna ba an taru sai Allah bai sau aka rama kallahu da ana can ana ta taratsi sunna sunna suna to yau ga ka kana alu suna an gayyace ka taron suna kuma ka yi shekara nawa kana cewa masu taron suna 'yan bida ne sai ya ce ashe taron sunan daman namu ne na talakawa bidi'a ko ya ce na suyawa excellency ya nuna shi ya ce na suyawa excellency kam suna ne halal ne ya ce to yau mun haɗu a nan to wannan shine ya kamata 'yan uwa malami malami muna fatan Allah ya ba mu istiqama ya Allah kada ka jarrabe mu a rayuwar mu Allah kai mana afuwa ka yafe mana ba mu isa ba mu kai ba amma tsakani da Allah duk mutumin da ya bi wannan hanya ta cewa shi ahlus sunna ne kuma yana kira akan ahlus sunna to don Allah ya kare martabar wannan suna din don Allah ya kare kima da daraja ta wannan dawa don Allah kada ya yi abin da zai zubar da mutuncin ahalus suna ko me kuwa saƙo ne a dunkule amma mai fahimta ya fahimta kenan inda dai ka yadda kace kai malami ne kuma kana da'awa kana karantarwa to sauran abubuwa daga magarin mutane suke yi ba sani ko kuna fahimta na sauran abubuwa daga magarin mutane suke yi to ka ɗaga ƙafa ka bar musu je su yi kai a ganka akan abin da kake kiran mutanen nan kullum kai fatan ka mutu a kai almajiranka ko ba sa nan ko ba ka nan aka ce kayi kaza za su ce ba malam ba ne suna da garanti amma ya zama ce to dan adam ne zai iya yiwa dan na ga ya fara rauni rauni to kaga zance ya kare wallahi akwai bukatar jagorori su zama suna da istiqama to idan wanda yake jagoran ka ne malam ya fara samun rauni ya kai kuma mabi za ka samu mushkila ban sani ko kuna fahimta yawa to mu gini akan ilimi ko mai da'awa akan ilimi ko mai kira akan ilimi ala'ayi hal ala'ayi hal ba da fatawa akan bata ko ba da fatawa akan jahilci yana da illa kamar yadda wannan hadisi din ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya faɗa aw ja'a ahadun minkum min al- Allah ya faɗa kai ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida mutum ya je bayan gida ka san alwala ta warware an je bayan gida to ko kuma ya kusanci mace shine aula mastumun nisa falam tajidu ma'an ba as- ba ku samu ruwa ba ko kuka sadu da mace to sai ku yi taimama fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama a- da ainihin wato ƙasa mai ainihin tsarki kar ku yi da ƙasa mai fitsari kar ku yi da ƙasa mai bayan gida famsahu bi wujuhikum wa aydikum Allah ya ce in za ku taimama ku shafi fuskokinku kuma ku shafi hannayenku inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah madaukin sarki ya kasance mai afuwa ne kuma mai gafara ne to abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya mana afuwa akwai wasu bayanan da suke da alaka da ayar insha Allah sai wani sati sai mu dasa kai insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan bawan Allah ina cewa da Allah malam a koya mana yadda ake wankan gawa da hada ko kuma yanka likafani insha Allah za mu samu lokaci za mu yi aikace inda muna da masallaci mai faɗi gashi kowa yana gani za mu zo da likafani za mu yanka shi ne za mu yanka na mace da namiji sannan za mu za mu samu wani mu nade shi a matsayin gawa eh da- don a gani a koya ko insha Allah amma yanzu ka gaba lokaci za mu samu wata rana sai mu raba karatu biyu in mun yi rabi sai mu abin nan wani zai ba da kansa ai saboda Allah in daga nan ya wuce kaga shikenan sai a ce ya tafi a gurin karatu eh na ya ce kuma za ka ga wai bayan an yi wa gawa sallah sai ga an a- mai kwan a ɗauke ta a tafi da ita a binne ta sai a daɗa ajiye ta kuma a zo ana ta mata wasu addoyi wannan dai yana cikin bidi'o'i da mutane suke yi na harkar sallar gawa ɗin nan da jana'izarta kuma insha Allah ranar in za mu yi bayanai za mu za mu tattauna akan waɗannan da haka dai wannan ɗin bid'a ne bayan an yi wa gawa sallah to ai sallar ma addu'a ce kuma a zo a ajiye ta ana ta masu ana ta mata wasu addu'o'i ko a kira wani malami shi kuma daban to kai naka din yafi na sauran ne kai naka bai bai fi na sauran ba ana dai kyautu zato ne kuma kowa yayi an yi sallah wannan ba daidai bane kuskure ne bid'a ne kuma wannan yana cewa menene ingancin hadisin nan da yake cewa afdalul amali ko al- al- afdalul amal ahabu ila Allah as-salatu fi awwali waqti hadisin da'if ne hadisin da yake cewa as-salatu fi awwali waqti ha da'if ne amma as-salatu fil waqt shine ya inganta wanda yace ai sallah a cikin lokaci shine ya inganta wani kuma tambaya yake cewa wani bawan Allah yana da mata guda biyu yana da mata biyu to sai matan suka haihu duk suka haifi 'ya'ya mata kaji mutum ne yana da mata nawa to matan kuma sai suka haihu da suka zo haihuwa sai suka haifi me yawa to sai wani mutum daban sai ya zo ya auri babbar yar a cikin a cikin 'ya'ya matan da aka haifa sai wani ya zo ya auri me ɗaya a cikin 'ya'ya mata biyun sai ya auri ɗayar babbar shi kuma ɗayan sai ya zo ya auri ƙaramar ko yawwa wato malam me hukuncin wannan aure to me hukuncinsa kuma ban da halacci ya halatta wannan shine abin da ka rubuta a takardarka kuma ni abin da na fahimta to me kake so idan ba haka bane abin da yake nufi ya zo ya same ni bayan tashi a karatu amma wannan shine ansitu ya isa ansitu idan ma daddara ma mutumin shi kadai ne ya auri babbar yar sai bayan lokaci ya rabu da ita sai zo kuma yake neman karamar shi ma ya halatta yanzu ka auri mace a gida sai kuka rabu da ita sai kaga kanwata wasu ɗaya ubansu ɗaya ya halatta ka je ka auro kanwata ta bayan sun rabu kun rabu fa in ka zo kuka da haihuwa da ita kaga ƴaƴanta ƴaƴan yatta duk ya halatta to in dai in dai wannan shine abin da kake nufi da ya halatta in kuma wani abu ne daban sai ka zo kai bayani abu na ƙarshe shine sanin kanku ne da yawa yawa kamar yadda aka sanar a kafafen watsa labarai da kuma jaridu da kuma yadda ake sanarwa a wasu wurare cewa gwamnati ta turo an kama wani mashhurin malami cikin malamai da suke da'awa shine malam albani muhammad awal albani na zaria an turo an kama shi tun kusan juma'a kenan sun tafi da shi an kai shi wurin 'yan sanda kuma shugaban 'yan sanda na najeriya dan uwansa musulmi shi turo a kama shi aka je aka yi abin da aka kuma aka dada an gida shi kuma kaduna wurin shugaban 'yan sanda nan ma dai can gurin 'yan sanda a yanzu haka dai yana hannunsu yana kame kamar yadda muka ji aka sanar da mu kuma muka karanta a jaridar daily trust ta yau shida ga watan shida biyar ga watan rajab shekara ta 1432 an buga a jarida kuma 'yan jarida suna da 'yancin su yi bayani zan faɗa kamar yadda 'yan jaridan suka faɗa kuma ni na goyi bayan abin da 'yan jaridan suka faɗa don gaskiya suka faɗa an yi kone-kone da da kashe-kashe da faɗace-faɗace akan wannan zaɓe da aka yi a wannan ƙasa wani wurin an yi daidai wani gurin kuma an yi ƙarya an yi zalunci an yi arin gizo kowa ya sani mutane sun ɗauki doka a hannunsu ba tare da an saka su ba don mai hankali da sani ya kamata ba zai sa wani ya je ya tashi bom ko ya kona wasu ko ya yanka wasu ba to amma mutane ne kowa ga sunan dai dama abin da ke kontrol ɗinsu addini ko kuma ba kwa so a koya mutane addini addini shine zai nutsar da mutum duk abin da zai a ce mai Allah ya ce ba kyau sai ya haƙura ya fi a ce mai gwamnati ta ce ba kyau ya haƙura to addinin kuma ba kwa su masu karantar da su addinin kuma kuna bibiyan su almuhim da an yi abubuwa ko an yi a kudu an yi arewa da bama bamai da aka yi ta tayarwa wanda mu yan arewa gaskiya ba mu san ban ba ba mu san yadda ake tada ban ba duk bom din da kaga ana tayarwa gaskiya yan neja delta su suka koya yan arewa sa bom kuma muna da labari cewa a kungiyoyi na leƙen asiri da bincike na duniya gaba daya sun shigo ƙasan nan sun yi bincike mai kyau akan suwaye suke sa bom din nan suna tada bom din kuma sun ba wa gwamnati sakamako ga waɗanda suke tada bom din nan an faɗe su wasu fi'a ne wasu jama'a ne a cikin wannan kasar ita gwamnati din tafi ni tafi ka sanin suwaye to amma tun da gwamnati ne daman ta kafirci kuma kokari take ta taimaki kafirai ta danne musulmi to dole za ta yi ta yin abubuwa tun daga hawansa daga rantsar da su din abubuwa ga sunan da dama sakataren gwamnati da musulmi ne an cire shi an canja shi an kawo wani duk wanda za a cire za ka gani ba musulmi za a kawo ba wajibi ne mu yi magana akan wannan saboda rashin adalci da ake mana akan rabon mukaman kasan nan an cire shugaban sojoji da musulmi ne an cire an kawo arni an saka shugaban kaza da musulmi ne an cire an kawo wani an saka to duk musulmin da za su ɗauka su saka ɗin a dukkan wani mukami da ka sani to ina tabbatar maka wallahi galiban irinsu ne wanda suka san ɗari bisa ɗari zai musu da'a ba zai musu fito na fito ba wallahi shi za su saka to ko kuma idan an zo sawa ma maganar arewa kudu sai a samu wani din bahaushe ba musulmi ba dan arewa sai a saka dan kai magana in kai magana sai a ce ai ba kasar musulunci bane ba musulunci ake yi ba da ana yin wannan da barnar kuɗi da dukiyar ƙasa da ake yi jami'an tsaron nan da kake da gani da 'yan sandanmu da sojojinmu an hana su kayan aiki ba su da mota ta kirki da za su hau su yi aiki ba su da bindigogi wadatattu da za su yi operation su yaƙi yan fashi ko na abu ballantana magana albashi kuma ballantana gidajen zaman su ka je ka ga gidajen 'yan sanda da barikin sojoji da 'yan sanda ya fi na kowa muni a cikin al'umma wanda waɗannan mutanen ƙoƙarin da suke wa al'umma taimakon mutane suke soja ɗan sanda a gwamnatance a najeriyanci ya kamata a ce an ba su wurin zama mai kyau to babu shi sa su ma aikin su ɗin yake rauni wani wurin za ga 'yan sandan za a samu a ba su bribe a ba su kuɗi su je su dangwala ƙura duk an yi a ƙasar nan mun gani jaridu sun faɗa to masu wasu sun yi abin da suka yi kowa ma ya yi abin da ya yi amma dai mu abin da muke kira akai shine a zauna lafiya kuma gwamnati ta yi adalci galiban ka ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa wallahi zalunci ne ke jawa kuma idan ba ku daina zalunci ba za ku yi ta ganin tasku da bacin rai ko ba za ku taɓa jin daɗin mulkin da za ku yi ba gwanewa ne ba ku yi zaman lafiya duk wani mai mulki da yake so ya zauna lafiya kada ƙasarsa ta samu ayaniya to ya yi kokari yana justice irin kai daina nuna bambanci ko kuma yan arewa yan kaji da kuke karkashin su ana ba ku kuna ci ba ku iya magana duk wani mukami babba yanzu kokari suke su kwace sun ba kwace duk sun mika yan kudu arna ba abin da ya saura kunu saura mu zo yanzu ku tattara mu a igiya kuna daure kuna yankawa kawai tunda duk wani mukami da ka sani duk wani wuri mai tsada duk wani wuri mai mutunci da ka sani a kasan nan to ka je ka bincika ga suwaye ne ka je ka bincika ga suwaye ne to an yi wannan kuma mu muna ba da shawara a matsayinmu na masu da'awa gwamnati ta nemo ƙwararrun masu bincike su yi bincike a haƙiƙanin gaskiya su waye masu tashi tashin ba mabalin nan yaushe ma aka fara ta da a arewa in banda da yan neja delta suka fara zuwa abuja suka zo suka yi karara kowa ya sani kuma shugaban kasan a lokacin ya fito inda yan uwansa ne danginsa ne kare su yace ba su bane kuma duniya tana ji tana gani ba wanda ya fito ya magana kamar yadda su 'yan jarida suka faɗa cewa gaskiya idan gwamnatin nan bata kiyaye ba ta fara da kama malamai tana liƙa musu sharri malami da yake tare cikin jama'a sa kullun karantar da su addini yake mu dinnan da kuke gani masu karantarwa da ba dan albarkacin karantarwar da ake ana danna mutane ba da abin da za a yi a kasar nan ma ya wuce inda kuke tsammani amma albarkacin malaman ake zama lafiya dan kuɗin ba ku da kimar da za ku ce su daina su daina malaman su suke da nauyi a idan su da haka ya kamata ku tsare darajar malaman jaridar suke faɗa a yau yana da kyau ka nemi jaridar nan ta yau ta daily trust ɗan ta'alikin da suke akwai sauran bayanai da zai zo a wasu jaridun daga baya cewa idan gwamnatin najeriya ba ta fara wannan mataki yanzu na bi tana kama mutane a arewa tana kama musulmi ko tana kama musamman malamai kuma shahararrun malamai masu taimakon al'umma kuma suna taimakon gwamnatin to gaskiya abin ba zai kai da labari da kyau ba wannan haka suka faɗa a cikin jarida kamar yadda na karanta da nan kuma kowa zai iya zuwa buɗe jaridar nan ya karanta kuma gaskiya ne yanzu mutumin nan abu guda ɗaya nake son buga misali kurum ka duba lokacin da ake rikicin boko haram ɗin nan inda ya ta kokari yadda ka san mal albani da ka san wani jami'i ne na gwamnati ma yana cewa gwamnati ki kaza ki lura da kaza ki kula da kaza ki lura da kaza taimakon su ma yayi ta yi ma har yayi ta fadin wasu maganganun da ma wasu musulmi suna ganin cewa ma ya wuce gona da iri ma dai akan yana taimaka muku yana agaza muku amma yau saboda batanci wai a ce wai an kama wai malam albani wai yana cikin wai masu wai wai wai wai ana tumansa wai yana dana bom shi ba mutum ne mai tsoro da zai ɓoye abinsa ba in zai zai fito ƙarara ya ce a yi ba ɓoyewa yake yi ba kowa ya sani ina fata ana fahimta to amma mu a wurin mu wato ta'an ne wato cin mutunci ne ma a kama malami a je a jefa cikin irin wannan yan jaridan suke faɗa Allah saka musu alheri suka ce abin mamaki duk yaran da aka kama aka ce suna dauna bom din su suka yi kaza suka yi kaza da aka je aka sa musu sautin albani suka ce wallahi ba san shi ba aka nuna musu hoton suka ce ba su gane shi ba san waye ba aka ce waye ya san wannan duk cikin su ba wanda ma ya san shi kun ji wannan a cikin jaridar suka faɗa suka ce ba ma shi kaɗai ba ne yanzu a cikin jaridar suka faɗa suka ce waɗanda suke da suka fi kowa matsala a cikin wannan kame-kamen a yanzu su ne malaman addini malaman musulunci su ne za a fi yawan kamawa a cikin wannan abin kuma a cikin jaridar suka ce wanda ya tsaya yake sa gaba a yi wannan shine mataimakin shugaban kasa shi yake tsayawa karar ya sa a je a yi wannan abu kamar yadda suka faɗa a cikin jaridar kaga kaga kaga kaga abin da ake ba a so kaga abin da ake gudu to anan ni yanzu abin da nake so na kai ku gare shi ne kun san an yi an yi faɗa a Kaduna yi kudancin kaduna babu irin bar an daɗe shekaru aru aru ba a taɓa mana barna irin wannan shekara ba an kashe mutane wallahi akwai mutumin da yake miloniya ne yanzu wallahi wilbayar yake turawa zankuwa kafancan yanzu zankuwa idan za ka je ma ba musulmi duk an karar da su an kone su an kore su an kashe na kashewa an kone na konawa an kona kasuwar kafancan wanda majoratin masu arziki a cikin musulmi ne kuma abin da ya fi komi ciwo shine yanzu gwamnati tana kokarin ita kanta kasuwar daga kafancan din ma a ɗauke ta daga nan a kai ta cikin arna a ajiye ta saboda gwamnan arne ne dan uwansu yan siyasan mu waɗanda suka je abuja wanda aka yi ta ihu dan su wanda aka yi kaza ba wanda zaka ji ya fito fili yana bin kadin yan uwansa cewa ba daidai bane ana bakin ciki yanzu kasuwar ma a cikin musulmi take a nan kafancin din yanzu ana tunanin ita kasuwar ɗebe ta za a yi za a kai ta can cikin arna a gina musu ita kaga idan kun je kun kai arzikin ku kuna hannun su ne gaba daya ko ba wanda zai magana tunda daman suna da manufa suka ɗauki wannan gwamna suka bashi dan ba ci yayi ba suka kwata suka bashi to ba mu ji kuna ta kuna bi kuna kama pasto pasto da kiristoci manya-manyan kiristoci da suka ta yanka mana 'yan uwa a zankuwa da kafancan ba ba mu ji kuna yin wannan ba masu kame kame kuma wani abun bakin ciki da zai bata maka rai kaji a ciki sun faɗa ba sai na faɗi sunan mutum wani basarake na gargajiya shine uwa uba shi ya ɗauki kwangilar sa ai arrestin ɗin mutane ɗin masarauci na gargajiya shi ya ɗauki nauyin sawa a abin ya sa yan dagacinsa da sauran hakimai da wayar sauran su suke bi suke ba da list yanzu da mutum ya gaba yayi da kai ko yana jin zafin ka sai ya bada sunan ka kurin a turo daga Abuja a zo a nade ka tunda yanzu gwamnati ta zama tasu daman muna gaya muku mun mai muku wannan gwamnati wannan gwamnati in dai ba taimakon Allah muka samu ba za a ga wulakancin da ba a tsammani yanzu duka duka kaga yaushe ma aka fara yaushe ma aka fara da yaushe ma aka fara to ko kama malamin da aka yi aka kama shi aka sako shi kurum kama shi din da za a je a tsaye da shi a yi kaza kaza din cin mutunci ne ka san ma me aka ce ya kai kansa cewa aka ya kai kanshi ya kai kansa in bai kai kansa ba kuma a zo a tafi da shi yanzu sai Allah ya san me za a yi masa wace musifa zai gamu da ita wace ukuba za su yi masa Allahu alam da haka yanzu zai mana albani yana nan a hannu kuma sun rike shi kuma game da jarida suka faɗa akwai list suna nan za su bi ɗaiɗaiku za su buzu su ta kakkawa mutane kuma Najeriya daman kayan sharri ne baka je ba gani ban wani baya yi da kai kullu sai aiko sunanka wallahi sai ba da sunanka a tafi da kai su je su yi maka azabar duniyar nan da za su yi maka abin da ya fi komi ciwo kuma shine irin raunin imani da al'umman nan suka samu yanzu ka duba malami irin wannan ka duba daraja da kima da matsayi irin na malam albani a najeriya ɗauki kaset ɗinsa a sa ko 'yan kaset kawai amfanuwar da suka yi da kaset ɗinsa kawai masu da kaset ai ba zai lissafu ba in aka sa ka ɗinsa kewayewa ake ana sauraro ana ji ana kabbara saboda kokarin da yake da shi na karantar da mutane da faɗa mutane gaskiya amma yanzu an yi wannan an gama kowa ya yi shiru kowa ya shiru yanzu musiba ta same ka shine kaga kamata yi malamai su fito gaba daya duk Najeriya duk wani malami ba Najeriya duk Afirka a fito a nuna rashin amincewa da rashin yadda saboda in za su rinka mana dauki daɗe suna dauke wannan ana shiru ba a magana shi kenan zan so su karar da mu yayin da nake ina wa'azi ina karatu an kama dan uwana malami ni ba a kama ni ba na zo na yi karatu na na je na ci shinkafa ta da miya da nama na sha lemo na na sha five alive na hau mota ta mai tsada da AC na ana girmama ni ana akar makalla dan uwana yana can a kame Allah ya bar wa kan sani irin yadda yake kwana na yi shiru ban ce komai ba gobe kai ma kana layi wallahi ni ma ina hanya sai dai ba za ka yi wa'azin ba a shi wajibi ne malamai su haɗa kai dole ne mu haɗa ƙarfin mu guri guda mu yi haƙuri da saɓanin da ke tsakanin mu don mu tsaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kar mu bari ana tsitsince mu kurin arna su rinka ba da list kurin ana turawa ana kama sunan malam ana kama malamai kurin ana ana musu abin da aka ga dama kawai yanzu an kama wannan an gama za a je a yi ma abin da za a yi a dan sako shi kaɗan bibi bibi sannan a dada cafkar wani kun yi shiru an dada kama wani wataran wani ya tafi ba zai dawo ba wallahi tallahi yanzu ko ba komai mutanen zariya sun yi hasara an musu hasara karatun da yake yi a lokacin tun da ranar asabar din yana da normal karatukan da yake da ranar juma'a da sauran karatukan da yake da da'awa da yake da wazukan da yake yau malami ma a najeriya ai ya kamata gwamnati ta same shi ma ta bashi ta dama masa furama da nono isha ma wato mu ciwon da muke ji me yasa ba ma ji kuna kama fastoci babu fasto ne fasto nawa suka sa aka kashe musulmi a ƙasar nan rabaran rabaran nawa suka kulle rikici suka tada rikici aka yi ta kashe mana yan uwa a ƙasar nan me yasa ba ma gani a jarida ana bugawa cewa an kama fasto kaza an kama wani kaza an kama an rufe coci kaza an yi kaza me yasa ba ma jin wannan yanzu akwai adalci a cikin wannan babu adalci a ciki ko su ba sa laifi kiristan kasan nan baya laifi ba sa yi su suka fi kowa barna ba mugan mutane masu neman tada zaune tsaye su hargiza kasan nan su yanzu niyyar su ma a raba kasar karewa ba mugun mutum irin kiristan kasan nan amma ba abun mamaki ba tunda suna da uwa a murfu yau ka ji an cafke wannan yau ka ji an kama wannan kuma ko wani shugabanci ne za a yi na siyasa in wani musulmi ne za a ba sai ga an kawo matsala wallahi ina gaya muku wannan shiru kake ji kamar an shuka dusa wannan majalisi mai albarka kuma wannan gurin tafsiri mai albarka da yawun bakin waɗannan mutane masu albarka muna addu'a ya Allah tabaraka wa ta'ala kada ka ba da nasara ga wannan gwamnati wajen cutar da addininka ya Allah ya Allah kada ka ba su ikon cutar da addininka ya Allah ya Allah ya Allah ka taimaki addininka ya Allah idan sun shirya makirci ka kifar da makirci ya Allah ka raba mu da sharrinsu da makircinsu ya Allah ya Allah ya Allah muna neman ka raba mu da sharrinsu da makircinsu ya Allah munafukan da suke cikin mu Allah ka mana maganin su Allah kai mana maganin su wannan bawan Allah da aka kama muna roƙo ya Allah ubangiji ka fitar da shi lami lafiya ya Allah ka fitar da shi lami lafiya ka tsare masa hankalinsa ka tsare masa tunaninsa ka tsare masa iliminsa ya Allah ka karka ba su daman su illata shi ta ko'ina ya Allah ka tsare masa da'awarsa ya Allah sauran malamai masu karantarwa masu da'awa ya Allah ya Allah ka tsare su ka ba su kariya ka ba su daman faɗin gaskiya ka cire musu tunani ko tsoron wani ɗan adam a gabansu yayin da suka zo isar da saƙonka ya Allah kuma ka taimaki musulunci da musulmai ya Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah kuma ka sanya mana haƙuri da juriya da dukkan abin da muka tarar da shi kuma roƙonmu duk da haka duk abin da ke faruwa yanzu an yi zaɓe an yi an gama an yi waye addu'ar mu Allah ya ba ku iko yi mana adalci ku yi wa ƙasa aiki ku taimake mu musulmi ba aikinsa bane fada wallahi ba aikinsa bane fada kuma mu ba goyon baya muke ai fada ba kuma mu ba ma zuga ai fada ba ra'ayin mu bane ba mu yadda da shi ba baya cikin tsarin da'awar mu sai dai fa in ana taba mu ana bin mu ana tsince mu to wallahi ba za mu haƙura ba ya kamata ku san da wannan mu wannan sunansa mutuwa akan shahada dan ka kama ni ka harbe ni akan wannan hanyar nayi shahada muna da salaf magabata na kwarai ibnu taymiya yake gaya wa mutanen zamanin shi masu mulkin zamanin sa yace kun ganni nan da dangaren bakin tulu nake ya ce idan kuka kama ni kuka ɗaure ni kuka kai ni kurkuku nai ta sallah nai ta ibada nai ta rubutu nai ta wallafa littattafai kuma nai ta da'awa a cikin gidan kurkukun idan kuka kore ni daga gari na garin da kuka mai da ni kuma in je in kafa wata da'awar idan kuka kyale ni kuma in yi ta kira zuwa ga hanyar Allah to mu abin da muke cewa shine a bar kowa ya addininsa shine demokradiyyar ai yanzu ba akwai ba akwai PDP akwai NPP ba ba akwai ACN akwai CPC ba amma wace jam'iyya ce ta gwamnati ba ba ita ce PDP ba to ku kanku a jam'iyyar ku kuna da yan adawa a siyasar ku akwai yan adawa su fito su yi fada da ku su yaƙe ku su faɗi maganganu a kanku suna ƙulla muku makirci dare da rana kun kyale su kun basu kun ce wai tsari ne na demokradiyya na mulki me yasa mu za ku hana mu addinin mu me yasa za ku hana mu addinin mu me yasa za ku hana mu wayar wa kan mutanen mu wayar musu da kai mu dora su akan hanyar Allah kullun a garin nan kullun a ƙasar nan duk ranar Lahadi arna suna zuwa coci su yi taro su yi kiran su yi waƙar su ai musu wa'azukan su ba su da matsala ko daya me yasa matsala ta kare mu akan musulmi mu ake sawa gaba mu ake daukar rahoton mu mu ake cewa mun yi kaza mu ake cewa mun yi kaza saboda me ba inda ake addini ne sai a Najeriya? Ko ina akwai musulmi, ko ina ana addini, a Amerika ma gindin kafirci tushen kafirci akwai musulunci yanzu a duk duniya ma ba inda musulunci yake rapid wato yaduwa ma irin Amerika da Ingila. Ya za su yi su? Ta haka gaskiya gwamnatin Najeriya idan ta kulla fada da addinin musulunci wallahi wannan ba za ta kai labari ba. Wallahi tallahi ba za ku kai labari ba. yawwa ba za ku kai labari ba kuma ba za ku ji daɗin mulkin ku ba zaman lafiyan ku shine ku daina taɓa malamai kawai wallahi ba za ku ji daɗin zaman lafiya ba kuma wannan mulkin za ku yi ku gama fa ritaya kuke yi malami baya ritaya kuna mantawa duk diyarka mulkin da za ka yi shekara hudu shekara takwas in ka gama da ƙyar za ka zo kana neman wani abu za ka ɗan makale da shi ka yi ritaya ka gama in aka da kai an titi ko ɗan sanda ɗaya ma ba lallai bane ya bi ka amma malami baya ritaya malami ne a duniya kuma a lahira ma Allah zai tashi a tutan malamai da haka ba daidai bane ba daidai bane saboda gaskiya idan ana fara kama malamai ana shiru ba a yi magana ba to wallahi za su bi duk wani mai wanda kuka san mai magana ne faɗa ji wallahi sun rike shi shikenan ku kuma kun shiga tasku ku rasa wa zai ce muku komai sai dai su ɗebo wala Allah su ɗebo su rubabbu irin nasu su sa muku su ce ga sunan su ma malamai ne wannan ko ba daidai bane ba muna fata Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi kuma kowa ya dauki alƙawarin in yaje addu'a a sujjada a daddare addu'a Allah ya kubutar da shi kuma ana wannan ne fa saboda gaba wallahi in baka shiru ma in kai shiru ma baka yi ba abinda zai zo gaba baka sani ba ba Allah ya san shekarun da mutanen nan za su yi to yanzu ko sati biyu ma ba su wuce ba da rantsar da su sun ba da wannan aikin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته